من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون wannan karatu an ɗauko shi ne tun daga can baya cikin surar da muka fito warwaro sannan rabbul qawl da Allah ta zakaru allazina atainahumul kitaba min qablihi hum bihi yu'minun wa idza yutla alaihim qalu amanna bi innahu al-haqqu min rabbina inna kunna min qablihi muslimin أولئك يؤتون أجرا مرة بما صبروا ويدرؤون بالحسنة السيئة ومما رزقناهم ينفقون ساك هذا ولا تجادلوهم ساك فتودا أكي وقت الظاهر موديل المدمري ولا تجادلوا أهل الكتاب kada ku tsaya kuna jayayya da ma'abuta littafi wato yahudu da nasara jayayya ubangiji ya ce uddu ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izati al hasana wajadilhum billati ya ahsan wadansu malamai sun ce wannan aya an yi nuskanta amma yawancin malamai sun ce ba nuskanta ba tana tafiya da wannan irin aya da na karanto yanzu wala tujadilu kada ku yi jayayya da ahlul kitabi ma'abuta littafi wa yahud da nasara illa billati ya ahsan sai dai jayayya mai kyau illa billati ya ahsan a jayayya mai kyau shine yin bayani cewa Allah da ya aiko annabi Ibrahim shine ya aiko annabi Musa idan annabi Musa ya ja ka zuwa ga Allah kace kai ba ruwanka da annabi Musa sai annabi Ibrahim kaga baka yarda ba kenan da aikan annabin da kai imani da shi sannan kace to Allah da ya aiko annabi Musa shi ya aiko annabi Isa idan ka ki yarda da annabi Isa sai a ce kenan baka yarda da aiko annabi Musa da kace ka yarda da shi ba kamar yadda Yahudu suka kafircewa annabi Isa suke gaba da shi ha kuma in kana dinin annabi Isa idan annabi Muhammadu ya zo lalle kai imani da shi domin daga inda wa'annan annaba suka taho wannan annabi Muhammadu ma nan ya taho wato cikin kwanciyar hankali illa billati yafi illa allazina zalamu minhu sai dai azzalumai daga cikin su masu bakar magana masu cewa la na'lamu dinan sharran min dinikum idan ana lissafa annabawa aka sa annabi isa a ciki yahudu su ce su ce ba mu taɓa ganin mummunan addini mai sharri irin addinin ku ba kuna lissafa annabawa ku sa annabi musa sannan ku sa annabi isa cikin annabawa sai ban ce ku ce musu qul hal nabiyukum bi sharrin min zalika masubatan inda allah man la'anahu allah وغضب عليه وجعل منه القردة والخنازير وأمر الطاغوت أولئك شر مكان وهذا الله سواء السبيل النبي يقول يا أخ الخنازير يا أخ القردة in abu ya ɓaci sun zo suna zage-zage ba mu taɓa ganin addini mummuna irin addinin ku ba in sun yi bayanan munin addini sun soki addinin sai ka ce to naji akwai mutanen da Allah ya la'ance su ya mai da su alhanzir akwai mutanen da Allah ya la'ance su ya mai da su biroyi akwai mutanen da Allah ya ali la'ance su bayan ya aiki annabi cikin su suka dawo suna kafircewa annabawa Allah ya la'ance su ya tsine musu ya fishi da su to da wannan addini da waɗannan mutane waɗanne ne yafi to idan ya zama da zafi sai a faɗa da zafi din illal ladina zalamu minhum wa qulu amanna billazi unzila ilaina wa unzila ilaykum wa ilahuna wa ilahukum wahid wa nahnu muslimun wa qulu ku ce amanna billazi unzila ilaina mu dai mun yi imani da Allah da abin da Allah ya saukar mana shine alqur'ani wa unzila ilaykum da abin da Allah ya saukar muku shine at-taura da injila alal kitabaini kenan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana cewa la tusaddiqu alal kitabi wa la tukazzibuhum walakin qulu amanna billazi unzila ilayna wa unzila ilaykum wa ilahuna wa ilahukum wahid wa nahnu muslimun yace kada ku yadda wuce alal kitabi yahudu nasara in su faɗi magana kada ku ce ƙarya suke yi kada ku ce kar kuma ku ce gaskiyar su domin mai yiwuwa ne abinda suka faɗan gaskiya ne in kun ce ƙarya ne kun ƙaryata gaskiya kenan in kuma kun ce a ƙarya ne in kun ce ƙarya ne alhali kuma gaskiya ne kun ƙaryata gaskiya in kun ce gaskiya ne alhali ƙarya ne kun gaskata ƙarya annabi ya ce shin kam ai littafin ku shine ƙarshen littattafai me kuke bukata a cikin littattafan da aka canja aka rage aka ƙara ga littafin ku sabo fil wanda larai ba fi ba shakka cikinsa me kuke nema a wajensu kar ku tambaye su komi in sun yi magana ku ce mu dai mun yi imani da abin da Allah ya saukar Musa mun yi imani da abin da Allah ya saukar Allah ya saukar Isa mun yi imani da Allah abin da Allah ya saukar mana ku kyale su qulu amanna billazi unzila ilayna wa unzila ilaykum wa ilahuna wa ilahukum wahid wa nahnu lahu muslimun mun tabbata Allah ubangijin mu ɗaya ne da mu da ku duka Allah ubangijin ku shine Allah ubangijin mu mu dai mun sallama wa Allah mun yi imani da dukkan annabawa ba za mu rage ko ɗaya ba mun yi imani da dukkan littattafan Allah ba za mu rage ko ɗaya ba mun yi imani da dukkan mala'ikun Allah da shanin lahira da shanin kaddara mu matsayin mu kenan kamar yadda ubangiji ya umurce mu qulu amanna billahi wa ma unzila ilayna wa ma unzila ila ibrahima wa isma'ila wa ishaqa wa yaquba wa al-asbadi wa ma utiya musa wa isa وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون كلهم كنت كن إيمان دكا بند الله جاء إيماني بشي
وكذلك أنزلنا إليك الكتاب فالذين آتيناهم الكتاب يؤمنون به ومن هؤلاء وما يجهد بآياتنا إلا الظالمون إلا الكافرون
وكذلك أنزلنا إليك الكتاب فالذين آتيناهم الكتاب يؤمنون به ومن هؤلاء من يؤمن به وما يجحد بآياتنا إلا الكافرون يا رسول الله هكذا لمرين يكي yadda muka saukar wa annabi Musa a taura muka saukar wa annabi Isa injila muka saukar wa annabi Dawud zabura muka saukar da su bilule su Ibrahim Musa kamar yadda kake karanta kullum haka muka saukar maka da wannan littafi mai girma karshen littattafai babba daga cikin littafin Allah fallazina atayna mu kitaba yu'minuna bihi duk duka wani alal kitabi na gaskiya ko mutumin at-taura ne na annabi Musa ko mutum injila ne na annabi isa inda ya yi imani da waɗannan littattafai hakika dole ya yi imani da wannan don ba bambanci tsakaninsu daga Allah suka zo sai dai canje-canjen sauƙi da ake samu na tsakaninsu fallazina min haula man yuminu bihi a cikin waɗannan waɗannan yahudu nasara akwai man yuminu bihi wanda suka yi imani da wannan alƙur'anin domin kamar yadda muka karanto wa za yi tule alaihim qalu amanna bi inna al min rabbina in an karanta musu sai su yi ta kuka tare ayuna tafidu min ad-dam'i mimma arafu min al-haqq yaquluna rabbana amanna faktubna ma shahidin wa ma lana la nu'minu billahi ma ja'ana min al-haqq wa natma yudkhiluna rabbuna wal qawmi salihin suna kuka suna kuka suna ce Allah wallahi wannan gaskiya ne wallahi me zai hana mu imani da gaskiya me zai hana mu imani da gaskiya wa ma yajhadu bi ayatina illa al-kafirun babu wanda zai yi musun ayoyin nan namu na alqur'ani ko ahlul kitabi na attaura ko ahlul kitabi na injila ko ahlul wan- kowane kitabi ko ko kowane irin mutum duk wanda ya muzu muzun waɗannan ayoyi namu na alqur'ani to ya zama kafiri a ka'idar ladabi ba a cewa ahlul kitabi kafiri kai tsaye sai a ce ahlul kitabi amma da ƙarshe can abin zai zama in ka karanta lam yakun lil ladina kafaru min ahlil kitabi wal mushrikina munfakina hatta ta'tiyahum bayyina sai ka ji an ce wula- duk gaba ɗayan ulakum sharrul bariyati za a ce dukkan su uku din amma ga ladabi ba a cewa alal kitabi kafiri kai tsaye amma shine wata rana muna funduk shibra da shehu mushe ibrahim kaula a haji alif da ɗari tara da sittin da biyu ko da uku muka gaishe shi na nuna masa jama'an da na zo da su sai na ce wannan daga tafa ɓalewa yake sai ce oh tafa ɓalewa sunan gari ne na ce ai sunan gari ne a bauchi yace can can aka haifi prime minister nace masa haka ne sai yace na san shi na saba da shi da aka samu mulkin kai na zo Najeriya na yi musu murna samun mulkin kai har na yi masa wa'azi nace gashi Allah ya maida mulkin Najeriya hannunku kai da Dr. Azikwe Dr. Azikwe Kirista ne ina da labarin yana zuwa coci ina ina ce kai ma kana zuwa Juma'a ko ina da labari Dr. Azikwe yana Azikwe yana bada hutu na lokacin aihuwan annabinsa annabi isa wato christmas in ce ko kai ma kana ba da hutu aihuwan annabinka annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam sa'amin da ce lalle ina zuwa juma'a amma hutun aihuwan annabi na ban taba yi ba amma na yi maka alkawari daga yau hutun maulidin annabi sallallahu alaihi wasallam na shigar da shi cikin gwamnatin najeriya daga yau ta cikin yin fassara nake dr azikwe kafiri sai ta ala masihi masihi masihi sai na ɓata baki na ce dr aziz ke kafiri sai ta ala masihi masihi masihi saboda haka ka'idan ladabi mare ba sa su a cewa mai mai alal kitabi kafiri kai tsaye saboda ladabin annabi musa da littafinsa da annabi isa da littafinsa sai da karshe ake hadawa gaba daya وقولوا آمنا بالذي أنزل وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون وكذلك أنزلنا إليك الكتاب فالذين آتيناهم الكتاب يؤمنون به wanda muka ba su littattafai sun yi imani da wannan alkur'ani sun yarda shi wa min haula'i haka ma cikin wannan mushrikan naka masu tsafi su ma man yu'minu bi akwai wanda suka yi imani da wannan alkur'ani wa ma jahadu bi ayatina ai babu wanda yake musun ayoyin mu illar kafiruna sai dai kafiri وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون ما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون يا رسول الله wannan littafi da muka saukar maka kana da shekara arba'in aka saukar maka da wannan aka so mu saukar maka da wannan littafi baka taba karanta wani littafi kamun saukar da wannan littafi ba baka taba yin rubutu ba balle a ce ai dama ka iya rubutu watakila ka tsinci wani littafi ne daga cikin littattafan mutan da kake karantawa don ka iya karatu ko kuma ka yi kofin wani littafi ne don ka iya rubutu a nan makka aka haife ka garin da ba malamai ba ilimi ba karatu rabonsu da annabi an daɗe tun annabi annabi isma'ilu saboda haka Allah yake jali tun zira qauman ma unzira aba'uhum kai ne annabin farko rabonsu da annabi sun daɗe to wai lokacin da annabi ya isar da aikan Allah a makka yana da shekara arba'in din duka makka ba wanda ya iya rubutu ma sai mutum goma sha bakwai duk garin gaba ɗaya yana wani yana daga cikin wanda suka iya rubutu din to wannan labari da annabi yake bayarwa tun ba halicci sama ba tun ba halicci ƙasa ba tun ba yi komai ba yana ba da labari komai filla filla sai kula innakum latakfuruna billazi khalaqa al-ardha fi yawmayn wa taj'aluna lahu andada zalika rabbul alamin وجعل فيها رواسي من فوقها بارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء لسائل ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال له لرب ائتيا ضوءا أو كرا قالت آتنا قائين فقضوهن سبع سماوات في يومين أو في كل سماء أمرها وزين السواد المسابيح ذلك تقدير yana bayani yadda aka yi sama yadda aka yi kaza aka yi kaza aka yi kaza har aka komo lokacin da aka yi annabi adam da ƙasa da ruwa yadda muke karantawa har lokacin da aka ce a gaishe shi bayan ya nuna ilimi mai ban mamakin wala'iku abin ya gagara wajen iblis har yadda aka yi masa mace a jikinsa har yadda aka yi shi aljanna har aka yadda abin da ya faru aljanna ya faru aka saukar da mu muka zo duniya matarsa ta samu ciki abin da ya faɗi da abin da ta faɗi lokacin da ciki ya kumbura annabi ya gaya mana sannan aka cika labarai mutuwar farko kabarin farko annabi ya gaya mana sannan aka ci gaba da annabawa kowane annabi sai annabi ya faɗi labarinsa da na al'ummarsa filla filla da ƙarshensu dukkan annabawa annabi nuhu annabi hudu annabi salihu annabi ludu annabi shu'aibu annabi ibrahim annabi musa annabi isa har ƙarshen annaba annabi sallallahu alaihi wasallam har tashin duniya kamar yadda karatunmu ya zo a cikin wannan karatunmu na baya da aka lissafo kafiran da irin yadda aka harkar da su aka ce wa qaruna wa fir'auna wa haman wa lamma ja musa bil bayyinati wa ma kanu har zuwa ma kanu sabiqin domin da an faɗi cewa am hasiba allazina ya'maluna sayyi'ati an yasbiquna masu aikata mugun aiki suna tsammanin za su tsere mana ne to ga manyan kafirai da fir'auna da hamana da karuna duk wayannan kafirai ba wanda ya tsere mana haka haka ba dukkan kafirai ba za su tsere mana ba sallallahu alaihi wasallam to wai waɗannan abubuwa duk da annabi yake ba da labari ina ya samo su in dai ba Allah ne ya aiko shi ba ko fa yadda ake kera jinjiri a cikin uwarsa warqad khalaqna al-insana min sulalatin min tin ثم جعلناه نطفة في قرير مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما وكسونا الإزام لهما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أهل الخارجين باب wani malami a duniya lokacin da annabi ya bayyana sai yahudu nasara kadai sai suna yi mutane karya wa dan adam da biri ne ya samu ci gaba gashin ya zube wutsiyar ta tsinke ya zama dan adam suna yi mutane wannan karyar sai da annabi ya zo ya faɗi yadda ake kera dan adam ana karɓan maniyin namiji a haɗa da maniyin ta mata ya kurju min bayni sulbi wat tara'ibi idan maniyin ana so a yi ɗan adam da shi sai a zaunar da shi kwana arba'in a hana jinin haila fitowa waje a rika tura cikin wannan maniyi guda biyu da yake haɗe kwana arba'in zama gudan jini arba'in na biyu gudan jinin ne ya zama nama arba'in na uku naman nan a zana masa ƙashi arba'in na hudu a kawo a lafta nama akan wannan rafta na kashi a lafta nama a yi kansa sannan kwana arba'in na gaba a mai da shi dan adam wanda za a nuna abin da za a yi da shi kwana arba'in na gaba bakwai kenan arba'in sau bakwai shine wata tara da kwana goma aihuwa kenan na normal wanda aka saba kuma ana aihuwan mutum wata shida ma kuma ana aihuwan mutum ma bayan shekara hudu ko fiye da haka to sai likitoci suka yi ta aune aune suka yi ta aune suka yi lallai abinda annai muhammadu ya faɗa dinnan shine gaskiya dan adam ba biri ne ya zama dan adam ba yadda ya faɗa haka ake kira dan adam sallallahu alaihi wasallama to wayannan ilmomi duka in ba Allah ne ya aiko shi ba ina zai samu wannan ilimi bai iya rubutu ba balle ce ya kufa littafi bai iya karatu ba balle a ce ya tsinci wasu tsofaffin littattafai ne ya karanta wannan magana daga Allah take wala ta kudu bi yaminika da kana karanta littafi da kana rubuta littafi idan lartabal mubtilun da masu ƙarya sun samu abun faɗa za su ce wani littafi katsin ta tsoho kake karantawa kana gaya wa mutane ko kuma littafi ka kufa da yake ka iya rubutu to baya rubutu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam baya rubutu mu'jizar ne wannan idan dan adam an ce masa ummi yadda uwarsa ta haife shi haka ya girma malami bai taba koya masa komi ba banda abin da uwarsa ta koya masa shi ake kira ummi to an zagi mutum matukar zagi amma annabi in an faɗa masa haka shine ainihin kirayi gare shi rubutu huɗa ne ko noma na neman abincin ilimi yanzu ku samu ‘ya'yan manyan sarakunan ƙasar nan wane zai za a yi masa kirari ya iya huɗa ya zama yabo amma yana cin shinkafa yana cin dawa to amma waɗansu ne suke yin huɗa ya samu amma shi yanta ya iya huɗa to lalle ba ɗan sarkin wannan babban garin da nake faɗa ba ne to annabi sallallahu alaihi wasallama me zai sa ya ɓata hannunsa da dangwalmin tawada tunda Allah ya ce masa wa allamaka ma lam takun ta'lam wa kana fadlullah alayka azima Allah ya sanar da kai abinda kowa ma bai sani ba wa ullimtum an an sanar da mutane abinda su da iyayensu ba sani ba sallallahu alaihi wasallam saboda kuma Allah ya ce masa sanuqri'uka fala tansi rubutu dama kana rubutawa ne ka rubuta abu don ka koya ka rubuta abu don kada ka mance to don ka koya Allah ya riga ya koyar da shi wa Allah maka walam takun ta'lam mantuwa kuma Allah ce sanuqri'uka fala tansi za mu karantar da kai ba za ka manta ba ina ruwansa da rubutu ya bata yatsun da bakin tawada bai iya rubutu ba sallallahu alaihi wasallam mujiza ce gare shi بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وما يجهد بآياتنا إلا الظالمون بل بحك لبري يكبا في القرآن آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم ayoyi ne bayyanannu mujiza ce kuru-kuru a fili wanda Allah ya zuba ta fi suduri a cikin zuciyoyin allazina utul ilma allazina utul ilma daban alal kitabi daban wanda Allah ya ba su ilimi daban wanda Allah ya ba su littafi daban wa'ancan Allah ya ba su littafi amma tun da ba su yi imani da annabi ba babu ilimi sai littafin amma wanda suka yi imani da annabi sallallahu alaihi wasallam su ne Allah ke dora musu ilimi a zuciyarsu wanda shine alqur'ani din nan wa ma yahdu bi ayatina illa zalimuna da yake muna tafiya tare ne sufun guda biyu ne idan ka yi musun annabawa a ce maka wa ma yajhadu bi ayatina illa kafiruna in ka yi musun abin da manyan malamai suka faɗi wanda ɗan iliminka bai kai wurin ba wa ma jihadu bi ayatina illar zalimuna na farko shi ne illar kafiruna masu musun abin da annaba suka zo da shi na biyu illar zalimuna masu musun abin da manyan malamai suka istinbadi ko ko suka fahimta ko ko aka yi musu kashfu suka zo da shi wannan kwana ce masa azzalimi dama وجهدوا بها وجهدوا بها واستيقنتها انفسهم ظلما وعلوا girman kai na kafirci da girman kai na zalunci shi yasa ake musu wa annabawa shi yasa ake musu manyan malamai ya jama'ar musulmi alqur'ani shine babbar mu'jizar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda har a zamanin sa yayi takara da laraba masu fasaha idan wannan littafi ba daga Allah yake ba su kawo wata sura mai kama da littafin muna ko mai aya uku suka kasa kuma har yanzu muna gaya wa duniya su samo mana wani dan bature mai shekara bakwai ya haddace wani babban littafi littafi ya kai shafi ɗari bakwai alkur'ani dai wani in ka bude za ka samu ya kai shafi ɗari bakwai wani ya fi wani ya kasa to mu ajiye ɗari bakwai ɗin a samu wani ɗan bature ya had shekararsa bakwai ya haddace wani babban littafi littafi shafinsa ya kai ɗari bakwai za a samu a amerika ko ingila ko faransa ko jamus ba za a samu ba sannan kuma har yanzu muna gaya musu a samo wani bature wanda tun da aka haife shi bai taba shiga makaranta ba ko nazire ko firamare balle bai je jami'a sai da ya kai shekara arba'in a garinsu bai taɓa zuwa bakunta ba balle ce ya ɓuya je ya karatu a waje bai taɓa yin bakon malami balle ya zauna wajen malami ya yi karatu a ce wannan bature bayan ya kai shekara arba'in ya ce ina masu rubutu ya ce duk abin da na faɗa ku rubuta wannan shi wannan bature ya ba da citta a rubuta wani littafi mai ban mamaki ya kama da alkur'ani za a samu ba za a samu ba fashe kenan yanzu ko an ƙi ko an so alkur'ani littafi ne wanda ya zo daga allah a hannun annabi muhammadu sallallahu alaihi wa sallama wata ya shi a makka garin da annabi bai tadda malamai a wurin ba balle sai ya koya wajen su sallallahu alaihi wa sallam kuma cewa yara masu shekara bakwai bakwai sun haddace qur'ani abu ne wanda yake tabbatacce ko anan ana iya nuna waɗansu daga cikinsu ko anan ana iya nuna waɗansu daga cikinsu za a iya daga a nuna muku yara masu shekara bakwai bakwai sun haddace qur'ani ba guda ɗaya ba guda biyu ba uku ba biyar ba saboda mu'jizar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wannan ana nuna wa duniya ne alƙur'ani gaskiya ne ko bayan haka babu littafi wanda zuwansa duniya yau shekara dubu da ɗari hudu har ma ya wuce na wajen mutane ga wani matan ga wani matan kuma alhamdulillah ana da su da yawa ba waɗannan kaɗai su gari ba suna nan da yawa kuma sun haddace Qur'ani wani tun bai shiga shekara bakwai din bai haddace Qur'ani saboda mu'jizar manzon Allah da karama Shehu Tijani da Abdul Shehu Sai Kaura wannan mu'jiza ta Annabi sallallahu alaihi wasallama ta zama gagarau din kenan tunda ta ba za a samu dan bature mai shekara bakwai ya haddace littafi wanda shashinsa ya kai ba za a samu littafi a duniya wanda littafin nan yau shekararsa zuwansa duniya shekara dubu da ɗari hudu an shigan mana ɗari na biyar amma littafin kowane gari ka je za ka samu ɗarurukansa dubbansa littafin amma tsohon littafin ya fi shekara dubu ya fi zan dubu da rabi banda ƙur'ani babu irin wannan littafi a duniya ya jama musulmi wannan fa shine littafin mu wanda muke magana sa ɗin kuma shine annabin mu annabin mu ya fi dukkan annabawa annabawa mu dukkan sallallahu alaihi wasallam littafin mu ya fi dukkan littattafai alƙur'ani kenan duk wanda bai musulunta ba a yanzu ba dai rashin cewa ƙur'ani ba gaskiya ba ne annabi ba gaskiya ba ne a'a yana kiyaye mutuncinsa ne idan ya musulunta danginsa za su kishi za su kore shi abokansa za su kishi za su kore shi wanda yake siyasa da su za su kore shi daga siyasarsa wanda yake business da su za su kore shi daga business nasu to abinda ba zai ɓata dangin sai zai musulmi shi ne kadai amma kowa yanzu ya san musulunci gaskiya ne alƙur'ani gaskiya ne annabi muhammadu gaskiya ne kuma ya yi mu hujja kwanan ba shugaban amerika ya je masallacin musulmi ya ce yana tabbatar musu addinin musulunci gaskiya ne addinin gaskiya ne ba da musulunci yake faɗa ba da yan ta'adda yake faɗa addinin musulunci gaskiya ne to shi kenan an ji ta bakinsa
وقالوا لولا أنزل عليه آيات من ربه قل إنما الآيات عند الله وإنما أنا نذير مبين وقالوا لولا أنزل عليه آيات من ربه قل إنما الآيات عند الله wa innama ana nazirun mubin abubuwan da su mushrikai suke faɗa mushrikan maka kenan an aje maganan alal kitabi an kowa min ha'ula'i man yu'minu bihi din na ƙarshe a cikin maganganun su sukan ce ai kana ba mu labarin annabawa ka ce annabi Musa an ba shi sanda an ba shi hannu yana abin da ya ga dama da wannan sanda yakan bugi kogi ruwa ya ba da wuri yakan bugi dutse dutse ya fitar da ruwa yakan saki sandan ya zama katon maciji mai ba da tsoro mai halakarwa to kai me yasa baka zo da wani abu daga cikin irin waɗannan ba kafi annabi sani na da yana da raƙumi taguwa mai shayar da mutane kafi annabi isa yana raya da matattu to me yasa kai in annabi ne baka zo da waɗannan abubuwa ba وقالوا انت لولا انزل لآيات من ربه نزا باباشي آيوي مؤجزوزي دقى الله وبنجي سبا قل يا موسى يا رسول الله إنما الآيات عند الله وإنما أنا نذير مبين وتسوكت da mu'jizozi wani abu ne wanda yake a hannun Allah baya hannun annabi annabi iyakan nasa ya isar da abin da aka ce masa ya isar ya yi gargadi wa wanda suka ƙi ya yi albishir waɗanda suka yarda wannan shine aiki na
ألم يكفيهم أنا أنزلنا عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون وقالوا لولا أنزل عليه آيات من ربي قل إنما الآيات عند الله وإنما أنا نذير مبين أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكر لقوم يؤمنون وي wace mu'jiza ta kai wannan alƙur'anin da kake karanta musu idan raƙumi ne ma ai ya riga ya mutu in sanda ce ma ai ta riga ta ɓata in maciji ne ma in menene ma ga alƙur'ani sunan Allah wanda Allah ya aiko da shi wanda yake mai ban mamaki ai ya ishe su su tabbatar kai manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam dukkan annabawa Allah yakan ba su mu'jiza wanda take ta halitta amma shi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah da wasu sifofinsa ya ba shi mu'jiza domin kalamullahi sifatullahi maganan Allah sifan Allah ne alqur'ani a wurin Allah sifar Allah ne alkur'ani a wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mu'jizarsa ce alkur'ani a wurin mu littafin mu ne na imanin mu littafin mu ne na ibadar mu littafin mu ne na na maganin mu littafin mu ne na karantawar mu littafin mu ne na ilimin mu littafin mu ne na komai da komai wannan littafi bai isa ba ai ya ishe su in suna da hankali awalam yakfihim shin bai ishe su bane anna anzalna alaykal kitaba mu ne muka saukar maka da wannan littafi yutula alaihim wanda ake karanta musu inna fi zalika da rahmatan haqiqa akwai rahama cikin saukar da wannan alqur'ani wa zikra akwai wa'azi a cikin saukar da wannan alqur'ani liqaumin yu'minuna amma da amfanin da amfaninsa na wajen aqida da amfaninsa na wajen ibada da amfaninsa na wajen magani da amfaninsa na wajen karantawa a samu ilimi duka ya tabbata wa wanda suka yi imani da shi domin wannan min alqur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wa la yazidu adh-dhalimin illa khasara alqur'anin nan littafin aqida ne littafin ibada ne littafin waraka ne wa mu'minai amma qur'ani ba zai kara wa kafirai da azzalimai komai ba sai dai karin asara saboda ba su yi imani da shi ba.
قل كفى بالله بيني وبينكم شهيدا يعلم ما في السماوات والأرض والذين آمنوا بالباطل وكفروا بالله أولئك هم الخاسرون كفى بالله بيني وبينكم شهيدا يعلم ما في السماوات والارض والذين امنوا بالباطل وكفروا بالله اولئك هم الخاسرون قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم كما يد يفرات في سورة سورة سورة الرعد كينا الله يا إذ كان مودكو كنت لست مرسلا ويني با منزوبا الله يا أيكوني سنن كنت ني با منزوبا to Allah ya isa shaida tsakani na ni da shi lakin Allah yashhadu bima anzala ilayka anzalahu bi ilmihi wal malaikatu yashhadun wa kafa billahi shahida duk kowa ma in bai yarda da manzon Allah annabin Allah ne bai tabbata ba to Allah ya tabbata mala'ikunsa duk sun tabbata dukkan annabawan Allah sun tabbata dukkan muminai sun tabbata dukkan mu musulmi mun tabbata haka yake shaida Allah annahu la ilaha illa huwa wal mala'ikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist la ilaha illa huwa al azizul hakim ka gaya musu Allah ya isa shaida tsakanin mu ni da ku yaya zan yi wa Allah ƙarya Allah yana kallo na har shekara 23 ina ce Allah ne ya aiko ni Allah ne ya aiko ni alhali ku shi Allah baya yadda ai masa ƙarya in an yaka kama mutane yake yi kama mutane yake iya in sun masa ƙarya ka gaya musu Allah ya isa da tsakanin mu ni da ku ya alamu ma fi samawati ta yaya ina zan kuye in yi wa Allah ƙarya ce Allah ya aiko ni Allah abin da yake sama da abin da yake ƙasa duk a cikin iliminsa abubuwan suke yaya zan zo in masa ƙarya ina zan ɓuya in masa ƙarya wallazina amanu bil batili wa kafaru billahi ulaika mul khasiruna amma dai abun mamaki wanda suka yi imani da abun banza kun yi imani da dodo ba ku ce ba ku ce wa dodo ya kawo hujjar zama wasa shi dodo ba kun yi imani da shi sannan Allah ya aiko annabi kuna ne ya kawo hujja ga kuma ya kawo hujjar bayyananniya amma dai duk wanda ya bar imani da Allah da annabi da alqur'ani da musulunci ya imani da abun banza ulaika hul khasirun wanda suka yi wannan sune suka yi asara saboda haka shi haƙƙo kamar yadda muke faɗi kullum shi batil guda ɗaya ne kowane abun da ya saba wa Allah ya saba wa annabi ya saba wa qur'ani ya saba wa musulunci sunansa albatil abun banza alhaƙu sunan Allah wannan baƙaƙe guda biyu haƙuɗin nan ubangiji tabaraka wa ta'ala ya ɗauko sunayensa guda biyu sunansa na rayuwa mara iyaka hayyu da sunansa na ƙarfi mara iyaka ƙayyumu to sai ya haɗa wannan haruffa guda biyu na farkon wannan da wannan sai ya mai da su haƙƙu ha na hayu ku na ƙayyumu sai ya zama haƙƙu to haƙƙu nan dukkan rayuwa dukkan ƙarfi ya tabbata cikin haƙƙu to sai ya ba kansa wannan suna ce wa ya'lamuna anna Allah huwal haqqul mubin ya sake ɗaukar wannan suna ya ba annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama wa amanu bima nuzila ala Muhammadin wa huwal haqqu annabi shine gaskiya sannan ya ba alqur'ani wannan suna alhaqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin alqur'ani shine gaskiya sannan ya ba musulunci wannan suna huwa alladhi arsala rasula bil huda wa dinil haqqi to wannan haqqu guda hudu Allah gaskiya annabi Muhammadu gaskiya alqur'ani gaskiya musulunci gaskiya gaskiya guda hudun nan duk gaskiyar da aka kawo ta ko ina aka kawo ta aka nuna wa gaskiya guda hudun nan ba wanda ya ɗauka to ƙarya ne ko duk duniya ta taru kai ƙarya take yi Allah shine gaskiya annabi shine gaskiya qur'ani shine gaskiya musulunci shine gaskiya abin da ya saba mu shine albatil shine banza amma waɗanda suka yi imani da banza suka suka bar imani da Allah ulakamul khasirun suka yi asara ويستعجلونك بالعذاب ولولا أجل مسمى لجاءهم العذاب ولياتينهم بغتة وهم لا يشعرون ويستعجلونك بالعذاب ولولا أجل مسمى لجاءهم العذاب ولياتينهم بغتة وهم لا يشعرون كما in kace musu ba abin da kuke yi na in ba ku bari ba ina ji muku tsoron mislama a saba kauma nuhin au kauma hudin au kauma salih ina ji muku tsoron azabar da ta samu kafiran annabi nuhu da annabi hudu da annabi salihu da annabi ludu da annabi ibrahim da annabi shu'aibu wannan azaba za ta same ku in kun kafirce min ba ku tuba ba sai suka ce ina azabar mun kafirce maka din ina azabar ta zo mana ta zo mana suna gaggawar wai azaba ta zo me yasa ba za su gaggawar alheri ya zo ba sai suna gaggawar sharri ya zo walaula ajalun musamman ba don Allah ya yi wa kowane mutum ajalinsa ba ko dai kafircin mutumin Allah ba zai rage ba ya kashe shi ba don Allah ya kodanne mutane ajalinsu ba ko mai kafircinsu Allah ba zai rage ba da azabar ta zo lokacin da suka neme ta amma Allah ya riga ya rubuta wa kowane mutum ajalinsa ya rubuta kowanne mutane ajalinsu kuma komi kafircinsa Allah ba zai daina bashi wannan kaya na bakunta ba mu dinnan dukan mu bakin Allah ne Allah ne ya ɗauko mu daga babu ya kawo mu saukar da mu cikin akwai ashe mu bakinsa ne saboda haka muke cin kayan ziyafa amma na ce to daga nan duniya fa in mun je lahira kowa cikin aljihun zai sauka in mun tashi nan duniya mun je lahira kowa cikin aljihun zai sauka man amila salihan falinafsi man asafa alaiha wa man ya'mal mithqala dharratin khairan yarahu wa man ya'mal mithqala dharratin sharran yarahu innal abrar lafi na'im wa innal fujjara lafi jahim anan duniya ku baƙina ne ni na kawo ku daga inda ba ku sani ba na kawo ku wannan guri saboda haka tun lokacin da na kawo ku zan dinga ba ku iskar da kuke shaƙa zan ba ku ruwan da kuke sha zan ba ku nono wanda za ku sha zan ba ku abincin da za ku ci zan ba ku naman da za ku ci zan ba ku wurin zama zan ba ku aure zan ba ku lafiya zan ba ku duk abin da kuke bukata har lokacin ajali idan ajali ya zo wanda ya shirya wa kansa lahira to yana da masauki a duniya ya ji daɗi a lahira ma ya ji daɗi domin sarakuna masu adalci musulmi annabi ya ce mana ko a lahira Allah ba zai ce su rana ba suna da tabatu yuzilluhum Allah fi zilli arji yawma la zilla illa zillu a cikin su akwai al-amirul adil to kaga wannan yana sarki a duniya kenan yana sarki a lahira ta zarce kenan kuma da haka komai kafircin mutum shi bakon Allah ne Allah zai bashi duk abin da yake rayuwa take bukata iskan shaka ruwan sha abinci komai amma ran da zai mutu sai Allah ta am lakum aymanun arina balighatun ila yawmil qiyama kana zatan ina da wani alkawari da kai ne yadda na dauki nauyinka a duniya ina maka komai lahira ma ni zan dauki nauyinka a sai naka in kana da shi in ba ka da shi ina da mazauki irin ku sai kai mutum huta wuzu billahi amilatun nasibatun tasla nar mahamiya mutum ya zo duniya wahala dare da rana akan kuɗi ko wahala dare da rana akan mulki ko wahala dare da rana akan wani abun banza shi ba musulmi bane ya wahala ya wahala maimakon ya mutu ya huta sai ya mutu aka huta ya shiga cikin azaba amilatun ya yi aiki ya sha wahala tisla naran hamiyata maimakon je lahira ya huta kawai musulmi a shi ya je lahiran ma wato azaba ce ta zarce ba daɗi ne rance ba Allah kiyaye saboda haka ake mana faɗa wannan karatu da ake ya zama musulmi hakika lokacin da aka saukar da shi ana saukarwa mutanen makka ne da mutanen duniya wannan lokaci amma shi wannan annabi annabin duk duniya ne tun daga lokacin har tashin duniya shine annabi mu duk abin da ake karanta mu ake karantawa duk abin da aka ce kai mai kyau to fa kai mai kyau duk aka ce ka nisan abin da aka ce ka nisance sharri ne ka nisance shi har ma jiya Allah ya ba mu magani Allah ya ce idan ka yi ka yi ka kasa gyara zuciyarka a bakar ya so babu irin wannan magani ya ce ya ce idan mutum ya kasa wasta'inu bis sabri was sara wa inna la kabiratun illa al khashin in ka kasa gyara zuciyarka to ka rika taimakon kanka da yawan da yawan azumi da yawan sallah a bakara kenan in kana taimakonka da yawan azumi da yawan sallah Allah zai gyara zuciyarka a nan kuwa cikin an kabuti jiya yace mana idan ka kasa gyara zuciyarka ka kasa hana kanka miyagun abubuwan fasha irin na mutane annabi ludu ko ko munkar irin na sauran waɗannan kafirai kayi kayi ka saba da su sun gagara ga maganin inji Allah maganin اتل ما اوحي اليك من الكتاب واقم الصلاه ان الصلاه تنهي عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله اكبر in ka kasa gyara zuciyarka to ka dinga sallah cikin jama'a kana yawanta nafila kana yawanta karatun qur'ani amma in ka hada abin da zikiri to abin ya fi ci wazkurullah kaseeran la'allakum tuflihuna domin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce inna likulli shay'in saqalatan wasaqalatul qalbi zikrullah kowane abu yana da magoginsa wanda ake goge shi da shi yayi kyau magogin zuciya shine zikirin Allah saboda haka in ai yawanta zikiri Allah zai gyara zuciya annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce inna fil jasadi mudghatan idza salahat salaha al jasadu kulluhu wa idza fasala fasala al jasadu kullu ala wa hiya al qalbu ala wa hiya al qalbu ala hiya al qalbu akwai wata tsoka a jikin dan adam idan ta yi kyau duk dan adam din ya yi kyau in ta ɓaci duk dan adam ya ɓaci in ba ku san ta ba ita ce zuciya ita ce zuciya ita ce zuciya to ya za a samu wannan zuciya a yi mata magani sai ce inna li إن لكل شيء سقالة وسقالة القلب ذكر الله kowane abu yana da maganinsa da ake goge shi da shi ya samu lafiya ya samu kyau magogin zuciya zikirin Allah to jama'a alhamdulillah malamai sun ce an zo lokacin da za a rufe wannan tafsiri kafin a rufe wannan tafsiri jama'a musulmi ina yi mana murna na samun wannan wata wanda Allah yake ba mu ibadar fiye da shekara tamanin kullun shekara in ya zo an samu lailatul qadri za a samu ibada ta fiye da shekara tamanin a sa mana a ciki mun gode wa Allah da ya ba mu wannan wata kuma ya ba mu wannan alkur'ani littafin rahama a cikin wannan wata ya sauka saboda haka dai kullun shekara ma in shekara ta da Allah yakan ce mu zo mu yi masa godiya kan samun wannan littafi a hannun wannan babban manzo sallallahu alaihi wasallam kamun na gama magana ta dan Allah ina kiran ƴan uwanmu musulmi mu haɗa kanmu mu daina zagin junanmu mu daina kafirta junanmu mu daina kin bin junanmu sallah mu daina kin cin yankanmu musulmi wannan bala'i da ya zo mana a cikin waɗannan 'yan shekaru don Allah mu tattara mu jefar bai zama mana alheri ba daga ƙasar waje aka shiryo mana wannan don a wargaza mu a kakkarya mu yi ta yin tatsi ne mu ƙi juna mu lalace mutane 'yan kaɗan wanda ba su tashi su hau mu ba wahala da haka abin yake a duniya don Allah don annabi mu gane mu daina kafirta juna mu daina zagin manya mu daina zagin zikirin Allah mu haɗa kai kowane musulmi ya wuce gaba kamar yadda annabi ya ce sallu ala man qala la ilaha illallah sallu khalfa man qala la ilaha illallah duk mai faɗin la ilaha illallah in ya wuce gaba ka bi sallah duk mai faɗin la ilaha illallah in ya mutu kai masa sallah saboda haka jama'a musulmi dan Allah irin wannan abu mun gaji da shi yanzu abin da muka sa a gaba a Najeriya musamman arewa haɗa kan musulmi muna kiran manya su yi mutane magana in abin ya kai ga kira taro ma muna shirye a kira taro a warware nakan ji malamai masu ilimin duniya in suna magana cikin rediyo sai ka ji mutum ya ce eh ko da yake wannan ba layi na bane don ni ba lauya bane kaga ya saki magana kenan ba zai shiga ciki ba kenan zaka ji wani ya ce ko da yake ba layi na bane ni ba likita bane kaga ba zai magana cikin wannan ba kenan to haka abin yake a cikin addinin musulunci duk abin da ba kore a kai ba don Allah karka sa baki ciki karka ce kuma kowane ilimi ka sani wanda baka sani ba ƙarya ne wannan ka ƙaryata Allah da yake ko kulli zi ilmin alim muna gani a nan ƙasar Najeriya waɗansu masu gata in sun yi rashin lafiya Ingila ake kai su ko Jamus ko Jidda ba likitoci a nan ne ashe akwai wasu sun fi wasu kenan ko to saboda haka ilimin ma dan Allah in ka dan taba ilimi ka dan karkace wanda ba gane ba inna ƙarya ne kafirci ne idan ba ka son ƙari ka kame bakinka wala taqfu ma laysa laka bi ilm Allah ya ce duk abin da baka sani karka sa kanka ciki inna sam'a wal basara wal fuad kullu la kana anhu mas'ula manzo Allah sallallahu alaihi wasallam min husni islamil mar'i tarku ma la yani kan musulunci mutum duk abin da bai dame shi ba kare sa kansa ciki dan Allah dan annabi ku sama mana lafiya duk mutumin da aka ji shi karatu sa zagin mutane kafirta mutane ba da zikirin Allah don Allah ai masa wa'azi ya janye wannan mun gaji da shi duk ayoyin da suka sauka akan akan kafirai da dodanni sai a saukar da su kan waliyai da almajiran din kenan dai kadai yake da waliyai ba shi da su Allah ba shi da waliyai Allah kuna ce الله ولي الذين امنوا يخرجهم من الظلمات الى النور والذين كفروا اولياء الطاغوت يخرجهم من النور الى الظلمات اكو اولياء الشيطان اكو اولياء الله دم الله دم النبي muna roƙo a janye wannan abu musamman Allah ya yi hukunci hukuncin da Allah ya yi mu yanzu nan in na tashi daga nan Allah da zan nufi Saudiya ne ni ba da ni ba musulmi bane ba za su yi ni visa ba ko sai ba mushrikai visa to in ka koma waje da kace irin mushrikai ne kai ƙarya kenan kuma ka jefi Allah da kazafi Allah ya ce littafin sa la yamassuhu illa al-mudahharuna littafin nan nasa banda mai tsarki kada kowa ya taba shi ko musulmi mai janaba Allah bai yadda ya taba Qur'ani ba balle kafiri kuma ya ce inna wal mushriku najasun fala yaqrabu al-masjid al-harama mushrikai najasa ne ko kusa da makka Allah bai dafi ba to yaya Allah da Allah ya san ni najasa ne ya dauki Qur'ani ya sa a zuciyata da gangan saboda haka duk wanda ya cewa waɗannan irin mutane mushrikai najasa to shi kenan ya jefi Allah da kazabi ya ce Allah ya ce qur'aninsa kar a taba shi manzon amma gashi ya jefa cikin najasa a'udhu billahi don Allah don annabi jama'a wannan abu an riga an gane dai ƙarya ne tunda an gane ƙarya ne ajiye mana ya magani yayi wasa da maciji yayi wasa da kura yayi wasa da wuka ya samu kuɗi ya fi masa ya zagi wali ya tarwatsa musulmi wallahi in dai neman kuɗi ne wallahi mutum ya sha magani yayi wasa da maciji yayi wasa da kura yayi wasa da wallahi ya fi mu samu zaman lafiya wannan abu da kasar waje ake turo don kada mu zauna lafiya ya jama musulmi don Allah don annabi mu haɗa kanmu mu ƙarfafa junanmu mu rufa wa junanmu asiri yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ce dukkan mai faɗin la ilaha illa muhammadu rasulullah da yadda da shi musulmi ne in yayi kan salati kai ma ka yadda da haka mana ina ruwanka ya jama musulmi idan mun haɗa kanmu makwabtanmu waɗanda ba musulmi ba mu nuna musu halin kirki irin na musulunci na zama lafiya da makwabci idan mun yi haka za mu samu zaman lafiya kamar yadda nake roƙon ƴan uwan musulmi su daina kafirta musulmi su daina zagin waliyan Allah su daina zagin ɗariƙun bayin Allah istighfari da salatin annabi da kowa ya zage su ya zama kafiri Allah yana ta qul abillahi wa ayati wa rasuli kuntum tastazi'una la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum yanzu Allah da annabin da ayoyin su ne kuka mai abun wasa shikenan kun zama kafirai duk Allah a daina waɗannan abubuwa sannan muna roƙon abokan zamanmu kiristoci musamman manyansu don Allah su gaya wa mabiyansu sama mana zaman lafiya wallahi mu musulmi masu daɗin zama ne za mu iya sallama dukiyarmu hannun mutum mu sallama siyasar mu hannun mutum amma in ya ce addinin ka ma za mu firge mu jefar wallahi nan kam an iso inda sai rai kawai su gaya musu musamman manyan sun san menene musulmi shi musulmi in an zo kan addini sau bai tsoron mutuwa don Allah a sama mana zaman lafiya a yadda mu ɗan adam ne an ce akwai freedom na ɗan adam ko a yadda mu muna da addini akwai freedom na religion ko a yadda muna da shari'a tunda aka ce shari'a tana zaman kanta ne an ce mulkin demokradiyya bambancin da mulkin daktata wani na da kafa uku kafan masu kago dokoki wakilai na jihar na tarayya da senate da bangaren masu zartarwa shugaban kasa da ministocinsa da gwamna da kwamishinoninsa akwai wani bangare wanda baya karkashin wannan guda biyu zaman kansa yake duk rigimar Najeriya wajen su za a koma sunansa shari'a yana da muhimmanci da karfi da alhurma idan magana ta je wurin ma shugaban kasa ba zai sa baki ba saboda alhurmar shari'a to an ce no shari'a demokradiyya ta zama kafa biyu kenan inda ce no shari'a to an ta no shari'a da muke faɗa no shari'a musulmi ba no shari'an customary ba ba no shari'an commonwealth ba no shari'a musulmi muka faɗa to ho ina abin da aka rubuta constitution cewa freedom of religion shi musulmi ba da religion ne ina yancin dan adam da aka rubuta musulmi ba dan adam bane saboda haka dan Allah a ganar da mutane wallahi shi addinin nan namu na musulunci ko mu ba mu da iko da shi balle wannan waje balle a ce idan mun yi tauhidi mun yi sallah mun yi zakka mun yi azumi mun yi haji mun daura aure mu da bagaro shikenan ba a yadda a wuce ba to wannan kowa mu da iko mu tsaye da addinin mu inda muke so addini ne zai nuna mana inda za mu wasu abubuwa ne guda guda biyar a cikin ishirin da biyar wanda suke fitar da jini ba a yadda wani ya yi ba ko guru sai gwamnati suna ke yi a kotu na haddi da kisafi to tunda Allah bai yadda wani ya yi ba wasu su yi ba sai gwamnati in gwamnatin ta zama ta nasara wa zai yi kenan ba wanda zai yi idan nasaran ya tafi wanda suka gaje shi ba a zauna da su an daddale ba wa zai yi ba wanda zai yi to yanzu an zauna an daddale kowa ya san haƙƙinsa dimokuraɗiyar ake kowa yana son yancinsa kowa ya abin da yake so a ƙasarsa ce amma kar ya cuci wani kar ya cuci gwamnati sai na ce Allah nake so da annabi da qur'ani da addini na wannan ba zai cuci kowa ba zai cuci gwamnati ba to idan gwamna nasara ya zo ya ɗebe abin da baya so cikin musulunci ya jefar idan gwamna musulmi ya dawo mai yawa da bai yi ya mayar dole wannan addini namu ba za mu iya rage wa kanmu ma mu ma balle balle wani Allah in ya ga dama zai rage mana in ka yi tafiya Allah ya rage maka rakawai guda biyu in kana tafiya rage maka azumi sai dai ka dawo ka biya ka yi sallah a zaune in baka da lafiya shi zai rage amma in kai ka rage kanka sai jefar maka abin ka ba so saboda haka wannan shari'a ba kayan wasa bane ko ba zai cuci kowa ba ga Allah manyan kiristoci su gaya wa biyansu mu samu zaman lafiya kamar yadda muke da amma fa in an ce no shari'a za a kakkashe mutane don shari'a wallahi musulmi shi a shirye yake akan addinin sa ya mutu dama akan hanyar mutuwa yake saboda haka muna neman zaman lafiya tsakanin mu da jiya musulmi muna neman zaman lafiya tsakanin mu da wanda musulmi muna neman zaman lafiya kuma za mu ci gaba da addu'a Allah ya ba mu lafiya da zaman lafiya ayi adalci ayi adalci rashin adalci shi ke kawo rashin zaman lafiya rashin adalci shi ke kawo rashin zaman lafiya ayi adalci ayi adalci Allah ya kiyaye mana kasar mu muna godiya wa mutanen da suka taimaka mana cikin wannan tafsiri Allah ya saka musu wanda suka taimaka mana cikin ayyuka cikin kuɗi cikin kowane irin hidima musamman waɗanda suke ɗaukan karatun suna kaiwa rediyo da talabijin musamman gwamnati wadda ta bamu rediyon ta da talabijin ta muna aiki da su muna isar da aikan manzon Allah sallallahu alaihi Allah saka da alheri muna kuma addu'a wa su yan gidan rediyo da yan talabijin da ma'aikatan su da polisai masu uniform da marasa uniform masu taimaka mana zaman lafiya muna gode musu Allah saka musu da alheri duk wanda ya nuna mana wani taimako na addini Allah ya saka musu da alheri masu taimakon addini Allah taimake su masu taimakon addini Allah taimake su Allah ba mu lafiya da zaman lafiya Allah ya wani addinin mu Allah ya mutuncin mu Allah ya wani kasar mu masu karfafa addini Allah ya karfafe su duk karfin da yake so ya karya musulunci Allah ya karya karfin duk karfin da yake so ya karya musulunci Allah ya karya karfin duk karfin da zai karya musulunci Allah ya karfafa wannan karfi Allah ba mu lafiya da zaman lafiya Allah maimaita mana jama'an wanda suka zo daga sauran wurare Allah kai kowa gidansa lafiya Allah ya ba ku da girma alqur'ani Allah ya ba ku da girma addini Allah ya ba ku da girma alqur'ani albarka annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ba mu lafiya da zaman lafiya Allah jikan mu jikan iyayen mu da iyayen iyayen mu da malamu da malamu malamu Allah saka shehunan mu da alheri Allah ba mu lafiya da zaman lafiya da kwanciyar hankali masu neman shiga dariƙa masu neman shiga dariƙa ga sharadi lazim sharadi in an shiga ba a fita alƙawari na hubil adin na riga na sunan ba hada hada dariƙa ba a ziyarar su wani sai wanda suke cikin dariƙa za a kula da sallah za a kula da girma iyaye jami'in wazifa jami'in zikirin juma'a ba a shanta ba duk wanda ya yarda ko ban samu hannunsa ba na bashi ɗaya ga shehu tijjani ya je tambayi wanda ya sani masu neman tajini kuma an musu Allah ba mu lafiya da zaman lafiya Allah kiyaye mana imanin mu Allah saka mu da alheri bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin إياك نعبد وإياك نستعين ربنا غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أمرك والخاتم لما سبق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره والمجاهد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين من يموتاني malamai da sarakuna musamman sarkin dutse wanda suka halarci wannan wuri Allah saka musu alheri mutanen gwamnati mutanen gwamnati sakataren gwamnati sauran mutane manyan mutane da suka halarci nan da sauran yan uwan mu almajirai Allah saka muku da alheri Allah saka muku da alheri Allah saka muku da alheri mun gode